بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا سي الشما- الشمائل المحمدية مع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر بابا دكي بيان zancen annabi sallallahu cikin hira da daddare a samar da sun shi ne sai hira da daddare wa fihi hadisa na cikin shi akwai hadisi guda biyu hadisi na 242 al-imamu tirmizi yace haddasana al-hasan ibn sabbah al-bazzar yace haddasana abu nadar haddasana abu aqil saqafi abdullah ibn aqil an mujalid an sha'abi an masruq an aisha radiyallahu anha qala take cewa haddasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin nisa'ahu hadisan wani dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hira da matan shi fa qalat imra'atun minhunna sai wata macen daga cikin su take cewa ka annal hadis hadisu khurafa kamar ka ce zance zance zance ne na khurafa fa qala sai annabi sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga anan gurin abin da yake nuna mana kyakkyawar karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya hana mutum ya cika dare abinda turmizi yake so da ma bukhari ya yi kulla babu a kan haka hadisi samar hira da daddare an hana annabi sallallahu mun ga ya hana cewa mutum ya yi hira bayan sallar lisha saboda in ya cika dare zai sa ya rasa sallar asuba to wannan hana hirar da daddare in alkhairi ne ko kuma mutum yana hira da iyalin shi wannan babu laifi shine abin da yake so ya gaya mana ga annabi sallallahu har da daddare yana hira da matan shi yana hada su guri daya faqalat mar'atun minhunna sai ɗaya daga cikin su tace ka annal hadis hadisu khurafa kamar ka ce hadisi ne na khurafa faqala sai annabi yace musu atadruna ma khurafa kun san menene khurafa yace inna khurafa kana rajulan min uzra khurafa ya kasance wani mutum ne daga cikin kabilar bani uzra shi khurafa kin sunan mutum ne asaratu aljinn fil jahiliya aljanu suka kame shi matsayin bawa cikin jahiliya famaka safihim daharan sai ya zamana a cikin su zamani mai tsawo suna guri yana gurin aljanu yana musu aiki sun maradduhu ilal insu sannan suka maido shi zuwa ga mutane fakana yuhaddisu nasu bima ra'a fihim min al a'ajibi sai kasance yake ba ma mutane labari cikin abin da ya gani na abubuwan mamaki a wajen aljanin nan fakalan na sai mutane ke ce hadisu khurafa zancen khurafa ne yana ba su labari abubuwa na mamaki wadda sun wuce hankali to duk in mutum ya ba da labari na ban mamaki sai a ce ka annahu hadisu khurafa kamar ka ce zancen khurafa ne kake mun mana mai cike da ban mamaki da abun al'ajabi saboda shi ya sha shekaru wajen aljanu suna hidimtar da shi yana musu aiki a matsayin baran su kamamme wannan yake nuna mana mi annabi sallallahu alaihi yana hira da matan shi hira wadda ba ta shahe addini ba da karantarwa hira kawai ta da gobe ta tsakanin su ta ban al'ajabi ta a yi dariya a yi wannan sa surur da farin ciki hadisi na 243 shi yasa ya kulla babi a kan wanda yana ba mu ce shama'il muhammadiya yana karantar da mu ne duk wani abin da ya shahi annabi sallallahu na mu'amala shi da halayen shi daga yaran rayuwar shi da kuma sanin shi karan kan shi an wuce shi can baya حدثنا علي بن هجر قال حدثنا جاء الإمام الترمذي حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن أروى عن أخيه عبد الله بن أروى عن عائشة قالت تكيشيا رضي الله عنها جلست إحدى عشر مرأة to wannan hadisin kowa ya bado hankalin shi da kyau hadisi ne wanda yana da kalmomi sai dai a taɓa wani abu kaɗan yana da kalmomi masu wahala wanda mutum sosai sai ya nura da kyau kuma yana cike da balaga da tarihin jahiliya daga Aisha kala take cewa jalasat ihda ashara imra'a mace guda goma sha ɗaya sun zamana a jahiliya fata'a hadana suka yi alƙawali wata aqadna kuma suka kulla alƙawali dai Allah ya kutumna min akhbari azwajihinna shay'an kada su boye komai daga cikin labarin majajansu kowa ta faɗi gaskiya cikin sha'anin zamanta da mijinta da yanayin yadda yake da kuma mu'amalar da yake da ita da zamantakewa shi da ita kenan nan gurin zasu ba mu labarin halayen mazaje a lokacin jahiliya ga karatun addini ba abin da bai bari matukar kana karatu kana tare da rayuwar yanzu amma rayuwa tun ta zamanin annabi adam har zuwa kiyama kana da labarin ta me yasa dan saboda komai ai ba a bari ba wannan jahiliya ce wadda annabi sallam kahin ya zo ake cewa lokacin na jahiliya to wannan mata suka zamana su ba da labari tsakaninsu abin da yake kasancewa na mu'ashara da zamantakewa tsakaninsu da majazinsu kuma suka yi alkawali kowa kada ta ɓoye komai tsakaninsu kuma sai suka faɗa abin da siffar balaga ba carar bayar da kowane dolo zai gane sun haɗe shi ne da balaga da balaga wani zai tunanin an ce jahiliya kuma suka yi ta amfani da balaga a cikin nan wadda wani bai gane ya mahi an fassara mishi saboda ai balaga tare take da larabcin asalin yarensa ne tare take da shi ba wai kai ka karanta a karatu ba su zancen su ne kuma kowa yana iya ganewa faqalat faqalat qalatul ula sai ta farkon ta ce zauji lahamu jamalin mijina naman raƙumi ne gassin wanda yake mai rama mai tsananin rama raƙumi wanda ya kasance mai tsananin rama to mijina wannan naman ne ala ra'asi jabalin akan bisa kololuwar dogon dutse wa'ar mai wahala a tarda shi la sahal ba mai sauki bane fayurta qaballe a hausama wala saminin kuma ba mai kiba bane fayunta kalballe a dauke shi a tafi gida da shi yanzu zauji mijina lahamu jamalin naman raƙumi ne gasin mai tsananin rama ala ra'asi jabal kuma a can saman kololuwar dutse wa'ar mai wahalar tardawa la sahal fayurtaka ba mai sauki ba ne balle a hau sama yanin dutse ne wanda mai silbi irin dutse mai silbi wanda ba ka iya tattaka ka tattaka ka hau ba to an ɗora maka ramamman naman rakumi a can sama kuma a ce saboda shi ka hau wani ka ci wannan wahala ka je ka tarda sai ka tarda ka ga wannan naman ne ba ka ci a can ba ba yi ba kuma ba ka ɗauko ka tafi gida ba da maka amfani ba shi yasa ta ce wala saminin fahimtaka to fassara abin ta ce lahamu jamalin algasu shadidul huza mai tsananin rama almurada abin da take ne almubaliga min qillati nafi tana nihin mijinta karancin amfani gare shi war ragaba an hukuma ba za a so shi ba abin ki ne wa nafarin li dabi minhu kuma dabi'ar kowa za ta ki shi saboda ba ta siffanta shi da naman rago ba naman raƙumi raƙumin ma wanda ya kasance tsohon raƙumi wanda ba kowa yake cin naman shi ba shi yasa take nihin ba mutumin kirki ba ne ba halin shi da ɗabi'a shi abin gudu ne a lara'asu jabalin wa'ar a bisa dutse can sama wanda bai hayuwa tana nihin sa'abul wusuli ilahi akwai wahala hawa a tarda shi fala yushbi zawjatuhu fil ishra tana nihin bai kosar da matar shi a mu'amala aure fa huwa qalilul khair kuma ga karancin alkhairi ga min wujuhin kaunihi lahamu jamal ta kasancewa shi naman raƙumi ne jamal ya ce lada'anin ba naman rago ba wa ma a zalika tare da wannan naman raƙon wa mahazulin kuma ramamme ne radi'un na banza sa'abu tanawul kuma ga wahalar tarda gashi naman raƙumi ne raƙumin ma wanda yake abun nan mai rama naman ba zai yi daɗi ba kuma ɗoriya akan haka an ɗora shi waje mai gurin wahala tarda la yusalu ilaihi illa bi gayatil mashakka ba a tarda shi sai da tsananin wahala kaga nan gurin da ke miji ne abokin zama abokin wannan duk da wannan sharrin da ya tara amma ba ta hoto kyarar ba ta ce mijina ba mutumin kirki bane ba kaza bane a sai ta faɗi da alkunya ta yadda mai hankali zai gane yadda kowace haka ta faɗa kuma kowace haka zai abu a gane qalatu saniya wannan ta farko kenan qalatu saniya ta bi sai ta ce zauji la abu su khabarahu mijina ban watsa labarin shi inni a khafu Allah azarahu ina jin tsoron ba zan bar komin shi ba in zan watsa labarin shi in azkuruhu idan zan ambace shi azkuru ujarahu wa bujarahu zan ambaci badinin lamarin shi da zahirin lamarin shi shine ujarahu wa bujarahu da zahirin lamarin shi da badinin lamarin shi duka zan ambata ba zan bar komi ba kenan ita wannan kama bata gaya musu komai ba kauta bar abin cikin sirri cewa in har zan faɗa komin shi ba zan bari ba la abusu la azkur la anshur hadisahu take ni la azkur take nihin dawilun mai zancen mai tsawo ne rayuwarta da shi inna qaltuhu lam utumu inna fara ba ku zancen shi ma bazan iya karewa ba au akhafu an yudallikani ko ina jin tsoron zai sake ni in basastu inna watsa labarin shi kenan ta san halin shi cewa in ya tona ta tona asirin mijinta take watsa labarin shi to sakinta zai shi yasa ta faɗa abin arihe kawai a jimlace take bayyana musu halayen shi uyubuhu kullu habadi hawa kafiya in zan ambata duka zan ambata tunda kun ce ayi alƙawalin kowa ka taɓoye to in har zan faɗa ba zan bar ko ɗaya ba in ku haka ta faru to saki na zai wal muradu annaha la turidu al khawda fi zikrihi makhafata fadihati fa yakunu sababan fi talaqiha abinda take nihi tana nihin ba za ta ambaci ku ba za ta buƙaci kutsawa cikin ambatan halayen shi ba tana gudu tana tsoron in ta ambaci duka gabaki ɗaya abubuwan kumya da yake abubuwan rashin mutunci in ya ji labari ya zama sababin rabuwa da ita ya sake ta kenan nan gurin tunda an yi alkawali kowa ta ce ba za a ɗau alkawali ba za a karya ba kowa ta faɗi sirrin mijinta ba ta gano karya ba ta yabe shi ta faɗi abin da ba shi ba amma sai dai ta faɗa masa abin a kaikaice a sirrance komi ba ta gaya masa ba ce haka ban na haɗi ne ƙalata salisa kenan ba ta faɗin ba kuma don saboda dalilin da take da shi ƙalata salisa sai ta ukun take cewa zauji miji na al'ashan na kume tsananin tsawo ne in an ɗik idan na yi furici utsallak zai sake ni wa in askuti idan na kyale allak kuma a maida ni ratayayya wata zaru hakal mu'allaka duk yaren da larabci ya yi amfani da shi sananne ne dama a larabcin larabcin larabawa macen da mijinta ya barta ya yi banza da ita ba ya barta kamar ba mai aure ba kamar ba ƙalƙashin shi take ita ake cewa mu'allaka sananne ne sun san da shi a larabci shi yasa Allah madaukin sarki yayi amfani da nan gurin da tace al'ashan naqu mai tsananin tsawo fa huwa tulul mustakara shine tsawon da har ya wuce abin ya kai gurin ki wa huwa sayyi'ul khuluq kuma ga mummunan hali wa fil galibi kuma galibi in tsawo yawa ya dullu ala safi yana nunin wauta da kama hausa suke cewa dogo da hankali katari haka nan ne kaga tana nihin cewa kawai wani wawa wawa ne bara bara ne ta ce masa mijina mai tsananin tsawo ne su sun san me take ne wa Allah ta ce wa Allah zai bar ni ratayayya wadda ba ta da miji kuma kamar wadda take da miji ba zai sake ni ba in je in yi aure kuma zai bar sha'an na ma'ana mu'amalar shi yana ta cutar da ita ta yadda in ta kyale ya bar ta kalmu allaka in kuma ta yi furici ya sake ta kenan shi ma nan ba mutumin kirki bane kuma gashi gara-gara ne hawa qalatul rabi'a ta hudu tace zauji kaga duka wannan gaba ɗayan su ukun ummun nura babu alheri ko ɗaya da ta gwada wannan ta ukun ita ba musamman me ta ɓoye da ta ƙi faɗin yake nunin cewa shi ma ba mutumin kirki nan da alheri ne ba ta ƙi faɗa ba ƙalatar rabi'a ta hudun ta ce zauji kalaili tihama mijina kamar daren makka ne la harran wala waƙar babu tsananin zahi babu sanhi mai tsanani alhar tsananin zahi ƙarru shi ne tsananin sanhi wala makhafatin kuma babu tsoro wala sa'ama babu kosawa daren kamar guri wanda yake makka gari mai duwatsu to in dare ya yi shine daren shi yake kasance a tsaka tsakiya tsanhi bai yi daidai ba zahi bai yi yawa ba yadda zai kasance tsaka mu'tadil ne tsaka tsakiya ne wannan ita yabo ne tsantsashi tana nihin mijinta ita tsaka tsakiya ne ba cutarwa kuma babu wuce gona da iri kuma ba abin da take tsoro kuma ba kosa tsakanin zamanta da shi nan da tace kaleri ta hama hiya makka wa mahaula hamin al-agwari makka ce da abin da ke gehenta na kwaruruwa ita ake ce ma attihama wa hazil mantika wannan guraren makka da kewayenta lailuha mashahurun daren sa shahararre ne bil amana da nutsuwa da aminci wa khuluhu min al-makaru kuma daren su bayyana duk wani abin ki wal aza da cutarwa dare ne lahiyayye in dare yayi zaka ji iska lahiyayya ba cutarwa sanyi ba cutarwa zai da tace la harran wala waqa ay mu'tadul manah tsaka tsakiyar gurin durkusa ne huwa shadi wallahu huwa shadidul hara ba tsananin zai ba tsananin sanyi wal murad kawai abin da take nihi anna ahwaluhu mu'tadila halayen shi tsaka tsakiya ne la ifrada fiha babu wuce gona da iri wala da kuma ba sako sako da ta ce la makhafatan wala sa'ama babu tsoro ba kosawa ai laysa fihi sharrun yukhafu bayya da wani sharri da ake jin tsoron shi wala fihi malala kuma babu kosawa fi musahabatihi a wajen mu'amala da shi a wajen zaman su da na rayuwa fa yusamu anhu balle a kosa da shi mutum ne wanda kullun tana sha'awar zama da shi wa yumkinu an yuradu nafai harul lisan tana nihin kasance kore zahi tana nihin harshen shi harshe ne lahiyayye bayyada maganganu kullum magana shi mai daɗi ce wa burudatu dabihi da kuma ɗabi'a shi mai sanhi ce wa nafi khashiyatun nafaka wa qillatul musahaba kuma ta kore mishi bai jin tsoron ciyatarwa mutum ne mai kokari wajen ciyatarwa kuma wa qillatul mudaja'a da ƙarancin kwanciya sai ta gaba qalatul khamisa sai ta biyar ta ce zauji inda khala fahid mijina idan ya shigo gida da musa ce wa in kharaja asid idan ya huta waje zaki ne wala yasalu amma ahid bayya tambayar abin da aka aka aka bari a gida wannan ita ma yabo ne ta biyo da ta abin nan ta riga ita ma nan abin da take nihi inda khala sara fin nawm kal fahad in ya shigo barcin shi kawai yake ya zama kamar damusa bilbaita a gida al'adar damusa ce a waje ta ta guje-guje amma da ta shigo gidanta kawai barci ne aikinta kinayatan kuma barci nan ba tana nihin suka ba kinayatan an ta gafulihi fil umuri tana nihin kinaya ce game da abin nan kinshi mutum ne mai yin banza da lamurra bai tsaya ta bincike kai ina kazan nan da na kami aka yi da kazan wa an adamu zuhuru shurur kuma ba a samun sharri tare da shi da ya shigo gida kwanci yake وذلك لأن الفار موصوف بكثرة النوم saboda damusa shi ake siffanta da yawan barci a gida wannan in tana nihin yaban shi ne amma in zargi ne sai kasance tana nihin yawan kasala da rashin kula cikin lamurra in kharaja asir in ya huta waje zaki ne ai kharaja min albayt in ya huta daga gida ya shiga tsakanin mazaje to kuma nan hojat sadaukantaka da waljada da kuma bin hanya ta daidai da tafarki na gaskiya kal asir kamar zaki yake fahiyya ta sifu bi shaja'a wa sahawa tana nihin mutum ne mai sadaukantaka ba arena shi ba mutumin arena ma bane a waje gashi a waje zaki ne amma in ya shigo gidan shi mutum ne mai saukin hali mai sanyin mu'amala wa sahawa kuma ga kyauta wa haza ya dullu alai siyaq wannan abin da siyakin yake nihi kenan wala yasalu amma ahid bai tambaya gami da abin da ya wuce ya gabata ai amma ra'ahu sabiqan abin da ya gani can baya aw amma fi uhudati ko kuma abin da ke cikin alƙawalin shi min dabdi in dabdi fa huwa ish'aruhu bi sakhawa wannan tana nihin mutum ne mai yawan kyauta bai zawwa a ce mishi an ce mishi ai gishiri ya kare magi a kare ce yaushe ma na so magi ba jiya jiyan nan ba na so shi gashi kun ce ya kare a sayo kaza babu daga an ce mishi babu bakin shirye sai bada a sayo daga an ce mishi kaza ake bukata ba ruwan shi me za ku yi da shi me za a yi ta bincike ba ruwan shi daga an ce mishi kaza ake bukata sai ya bada daga ya ga kaza ake bukata wannan karamci ne take nihi da mutunci yana wannan ita ma yabo ne a gida ya kasance mutumin kirki ne da kyakkyawan mu'amala da tafshin mu'amala amma in ya huta waje kuma sadauki ne ba mai tunkara shi da rini kuma haka nan wajen kyauta ya kasance ba mai damƙe hannun shi ba wannan bakin guda hudu nan ina da sun isa wannan saboda abin da kin hadisin kowa ya kokarin rike fasarar da kyau in muka taho sai mun tambayi wasu surprise kawai hakan su fassara kowa a ce fassara hadisin mace ta farko maganan mace ta farko ko maganan mace ta biyu ko maganan mace ta uku har zuwa guda hudu shine shahararre da hadisin ummu zar'i ummu zar'i shine abinda nan gurin asali ita ta goma sha ɗaya da ta zo ta cike ita ce wadda ta kawo shimhuɗar zance akan mijinta ta kawo abubuwa masu yawa da kalmomi masu yawa akan mijinta ta kawo ɗaya bayan ɗaya to sai kasance a ƙarshe ha aisha ga take kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar yabo da ta yi ta yi da duk abin da ya shaye shi da zuriya shi da famin shi da uwar shi da komi ɗaya da ta yaba to da ya taho sai annabi yake ce mata ni a wajen ki Aisha kamar matsayin Abu Zar'i ne a wajen Ummu Zar'i kenan wannan sai yake ake nasaba hadisin kawai ake ce masa hadisin Ummu Zar'i saboda ita ta yi shahara da shi Bukhari da Muslim da sun